أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين to bayan haka masu kallon da sauraron mu a wannan fili na adabul islam na fata idan ba a manta ba muna ci gaba da bayani ne akan ka'idoji da kuma yadda akan yi wa wanda ya kasance yake da abin da muka bayyana ko dai sihiri ko kuma samun wanda ya kasance na raba tsakani ko wanda ya kasance sammu na soyayya ko wanda ya kasance irin da waɗannan abubuwa wanda muka bayyana daban-daban daban-daban daban to mun faɗi sharuɗan shi wanda zai irin wannan maganin da kuma sharuɗan shi wanda za a yi wa to kuma bayan wannan kuma bayan mun kawo wannan to shine kuma muka ce insha Allahu za mu ci gaba da wato yin waɗannan bayanan a farko dai idan ya kasance ya zama duk waɗannan matakan an bi su al-mu'alish wanda wato mai yin maganin malamin da zai yi yin maganin ya ji irin sharɗansa kuma sannan shi wanda za a yi wa ga irin sharɗansa to kuma me ya rage sai dai kuma yin wato magani kenan to saboda haka shi ma mun dan bayyana kaɗan cewa abin da aka fi shi ne duk wanda zai zauna a wannan guri wanda za a yi wannan magani ya kasance yana da alwala kuma idan mace ce kuma tana da kuma za a yi ƙari na cewa lalle shigarta ta zama shiga ce ta musulunci kuma sannan duk wani abu wanda aka taɓa samu a alkur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko malamai sun yi bayani cewa yana hana mala'ika na rahama ya zo guri to sai a kawar da shi daga wannan guri kamar a ce akwai waɗansu hotuna haka a gurin saboda ba a sani ba saboda haka duk a yi ihtiyadi ko da ke wani suna ganin akwai hoto wanda ya kasance ja'izi ne a rike shi akwai kuma wanda bai wato halal ne akwai wanda kuma ba halal bane to amma a wannan matsayi da ma wanda yake na halas din da wanda ba na halal din duk ana bukatar dai a fitar da su sannan kuma idan akwai wa'yansu ko layu ko guraye a cikin wanda za a yi wannan maganin ko wani kambu ba a san kila ko zuciyarsa fa dogaro da waɗannan abubuwan kila ko shine ya jawo masa aljannun nan har suka samu damar yin tasiri a kansa sai a fitar da su da aka fitar su alabashi idan an duba an ga cewa ba masu illa ba ne sai a mayar masa amma idan an ga masu illa ne kawai abinda za a sai a je sai a kone su kuma bayan wannan har yanzu akan yi shiru ba a yin surutu a gurin to duk waɗannan abin da ake bukata ya kasance dai babu komai a zuciyar shi wanda zai yi wannan karatu ko wanda zai yi wannan addu'a da kuma shi wanda za a yi wa sai dai Allah ne kawai wato ya kasance gaba ɗaya da zahiri da baɗini da Allah aka dogara kuma dukkan wani abu wanda zai jawo ta shawishi wato jan hankali to sai ya kasance a guje shi idan abin da za a ɗauke a kawar da shi ne a ɗauke a kawar da shi daga wannan gurin to sannan sai shi mai yin karatu ko mai yin addu'an nan ya sa gabansa yana duban alƙibla wanda kuma za a yi wa wannan addu'a shi kuma yana duban misali kudu kenan idan anan a Najeriya ne irin yadda dai shi mai karatun zai samu kunnan wannan marar lafiya na dama wato imar wannan addu'a din a lokacin kuma ya saka ainihin wato hannunsa na dama akan wanda zai wa wannan karatu to insha Allahu idan aka ci gaba da wannan karatu to dama ɗayan uku ne zai faru ko dai a shi kansa aljanin da yake jikin wannan marar lafiya ɗin ya yi magana wannan ku ba zai faru ba sai lokacin da ya kasance aljanin ya zo kadan ya zo to fa wannan mutumin marar lafiya din a sannan shi ba shi bane aljanni shine zai zo diye amfani da gabobin jikinsa gabaki daya bakinsa ne da idansa ne da hannunsa ne da dukkan jikinsa a lokacin da aljani ya zo da za a ɗauki itace a ta dukan wannan mutum ba zai tasiri gare shi ba wanda ku idan da ba da mutum ne kawai haka to da mutuwa ma zai to saboda haka sai a a san yadda za a yi shi wannan aljani wanda ko dai a fitar da shi to idan ya kasance aljan nan wato ya kasance ya zo to abinda za a yi kawai shine tambaye su za a yi a sunansa me addininsa kuma a musulmi ne wato menene addininsa kuma sannan dan kansa ya zo shiga ko ko wani ne ya turo shi kada ya kasance daman dan kansa ne kawai shiga wannan ba za a ce ai a san mu bane tunda yake saboda ko dai saboda wata sha'awa ce ko dan saboda jin haushi ko dan ramuwar gayya to ko kuma a'a wani ne ya turo shi bai ma san dalili ko manufa ba ko aljani dan uwansa ko kuma a'a mutane ne waɗanda suke amfani da su suka turo su mun saki mun sha samun irin waɗannan halulluka akwai wani lokacin da za a samu cewa aljanin ne su aljani ne dan uwan aljani zai turo kuma aljani kuma har yanzu saboda cewa ya yi ƙoƙarin shi ya ga cewa ya zauna a cikin wannan mutum amma kuma ya kasance mutumin nan ko mai kokari ne ko kuma a'a an yi addu'a an fitar da shi kamar yadda muka samu a cikin waɗansu mutane wanda ya kasance aljanun nan suka fita misali wajen su su uku to bayan da suka fita suka koma madina suka zauna amma kuma daga baya sai suka hada waya da wata aljana a rijiyar lemu shikenan suka turo ta da suka turo ta shikenan daga baya ta zo take sha ita wallahi bata san abin haka bane a rufe aka bata da ta san daman wato wannan zama a masifa za ta yi da ba za ta yadda da wannan turo ta da ake ba amma za ta je ta gaya musu sun cuce ta za ta je ta shaida musu shikenan ku ta yi tafiyar ta to amma ta ba da wayansu labaran har yanzu masu amfanin gaske wanda ya amfani wannan marar lafiyar wanda ta kai shekara da shekaru wajen fiye da shekara goma tana cikin masifa amma kuma cikin ikon Allah ta dawo lafiya kalau babu sauran komai da ba irin abin da ba a faɗa ba an ce alsa ne an ce wane ne an ce wane duk ba abin da ba a faɗa ba an auna to amma kuma daga cewa sun tafi kenan ba ƙara ko ciwon kai ba ƙara jin cewa ta yi ba to to akwai irin wannan misali ne na cewa su kansu aljanu suna iya turowa aljanu yan uwansu to saboda haka idan ya kasance wani aljani zai ce to ai shi aljani wane ne ya turo shi saboda haka shi ko yana jin tsoron wannan kada ya kasance idan yanzu ya fita ya bi wannan umarni ya kasance kuma su haɗu da wancan aljanni ji ya halaka shi ko kuma a bokawa da ne ya turo ni yanzu idan na fita to ni kuma kashe ni zai yi to don haka a wannan lokacin sai sai ka koya wa aljanna in dai musulmi ne to shikenan sai ka cewa ai musulmi babu yadda za a yi kafiri ya samu galaba akan musulmi kuma ka bashi addu'o'i shi kansa aljanu in ba musulmi ne ba kuma ka musuluntar da shi ka ga nan ka samu lada kenan saboda mutum ɗaya shirye da kai ya ma fa a baka dukiyar duniyar nan gabaki ɗaya a nan ne ibn taymiya yake ganin cewa ai wannan kai addu'ar da zaka fitar da aljani jikin mutum ya ma fa ka ɗauki takobi ka je ka yaƙi mutane saboda dukkaninsu jihadi ne amma kuma wannan jihadin ya fi to saboda haka idan ya kasance kenan wato aljanin ya zo idan bai zo ba kuwa to ko dai wannan hali ɗaya ke hali na biyu kuma ko dai kasance marar lafiyar nan bayan an wato yi masa addu'an nan ya kasance ya ce ko a san da ake masa yana jin kansa yana ciwo ko kuma kafofinsa suna ciwo ko jikinsa yana a ciwo ko wani guri nasa ci yana ce ko daman ciwon da yake ko ya karu ko ya ragu to wannan shaida ce dai lalle akwai aljanu ko dai ya kasance masu irin taurin kai din nan ne ko kuma a'a ba a karanta wani abu wanda zai ba su wahala bane shine sa wato ba su yi magana ba to da wannan sai a sake dai sai a ci gaba kuma da wato karantawar amma kuma anan sai a ba da wayansu shawarwari a nan ne idan mutum ya iya karatu mara lafiya nan ya je ya rika yin karatun alkur'ani a gaya masa surorin da zai karanta idan kuma ya kasance bai iya karatun ba to a sannan kuma sai a ce da shi to shi kenan ya samu kasar kasar hakan nan yana sauraro kamar sau uku a rana ana iya karancewa ita wannan rukuya din nan wacce muka karanta a cikin kasar din ma gaba ɗaya zama yana sauraro ana iya ta karanta ayatul kursiyu a kasar din irin yadda dai zai kai awa guda ana ta maimaitawa ana ta maimaitawa iri wanda zai rika sauraro safa da yamma to idan kuma ya kasance a an karanta an yi addu'ar amma kuma bai ji komai ba to sai a sake komawa a tambaye shi dai wato a sake bincikensa a jishin ku da gaske ne kuwa akwai alamun waɗanda ya kasance akwai alamu waɗanda za a iya cewa wannan mutum lalle akwai aljani a cikinsa ko akwai samma a cikinsa to idan aka sake dai tambaya aka sake bahasi ba a samu to a tabbatar da wannan rashin lafiyar tasa ba ta aljanu bace ba ta samu bace ila kuma ba ta mai ta bace ma dan wannan sai a tafi asibiti in kuma akwai wani abu na jike-jike da aka saba na gargajiya sai a yi kawai amma ba irin wannan bane kenan dan wannan a gane a sheda mu wato irin waɗannan cutoci daban ne suke cutocin da za a warkar da su da alkur'ani kowace ƙur'ani zai warkar amma dai wacce take gagara koyon da za a warkar da ita da ƙur'ani ita ce wacce ta shafi aljanu ta shafi sammu ta shafi maita ta shafi wani abu ne daban amma ba abin da ya shafi daga jini ne yake ko kuma daga wani kashi ko daga tsoka ko wani abu ba ko kuma ita kwakwalwar kanta to irin alamun da za a iya ganewa wannan mutum yana tare da wato idan mun ce jimla ga baki ɗaya kamar irin yadda muka yi bayani a cikin littafin na asarul batar na wato wato na wahidi abdulsalam a inda muka yi bayanai waɗanda suka shafi har daban-daban daban-daban daban irin sammu da aka yi har kaman guda tara to wannan sammu da muka idan wato har kaman guda tara to mun yi bayani cewa abu ne wanda ya kasance daban-daban daban-daban daban-daban daban guda tara ɗin nan to amma wato mun ce akwai sammu da aka yi saboda akan yi saboda raba tsakani akwai wanda aka yi saboda soyayya akwai kuma wanda aka yi kuma sammu wanda yakan sa mutum wato ya rika zaton abubuwa yana ya ga abu amma bai tabbatar da shi ba wato kamar dai zato hakan nan ko kuma takhayyul wahami hakan nan mutum ya riga ganin mutum ka san shi amma ya canza maka ko kuma kaga mutum ya zama kamar wata dabba ko kaga kamar da irin da yadda dai masu rufa ido suke ga abu gashi misali kaza ce kaga cewa kuma an da ita hankici ko da ke wannan irin wannan ba a yi masa irin wannan karatu ko da kai irin wannan karatu ba zai ba dan saboda wannan wa a saurin hannu da dabara ne isa ake irin wannan duk to ko kuma a zo maka da ga cewa wannan abin ya canza ko kuma a mace ta ga mijinta kullun siffar tana canza ba ta da lafiya amma ta kamar yana yana mata dariya sai ta kamar bai bai damu ba nan ko ba haka bane aljin ne yake sa yake canza irin waɗannan kamar nan to to akwai kuma a san mu da aka yi saboda mutum ya zama cewa shi dai baya son ma zama cin jama'a baya son magana shiru shiru shiru ko an taru gunsa ya tashi ya koma wani guri can shi kadai ya zauna ko kuma a san mu na murya ka rika jin kamar ana kiranka ko ana magana da kai to akwai kuma sammun da aka yi na saukarwa da jini ga mace akwai kuma sammun da aka yi saboda a hana mace aure ko kuma wanda za a yi saboda to shi wayannan su ne dai kamar abubuwa guda taran kenan to saboda haka muka yi to a jimlace idan ba mu bi dalla dalla ba to kowanne wanda ya kasance yake cikin irin wannan hali yana da koyaushe mutum yana da hali iri biyu ko dai kana bacci ne ko kuma idan ka biyu to idan idan ka bi ma akwai tambayoyin da za a yi maka a fahimta ko akwai irin abubuwan da kake ji wanda ya sha bamban da mai lafiya to idan aka samu irin wannan ko da bi aka samu daga ci za a tabbatar kai wannan mutum dai lalle akwai alamar ko dai akwai samu jikinsa ko kuma akwai aljini a jikinsa mutum ya kasance baya iya yin bacci wato yana da cikin alamun da za a gane a san da mutum idansa biyu kuru-kuru amma ga waɗansu alamu sun sabawa da na mai lafiya mutum ya zama cewa ba wani abu bane amma ya kasa yin bacci kowa yana yin bacci amma shi ya kasa ko kuma damuwa ha kawai da mutum ya rike jin damuwa ya rasa abin da yake damunsa kuma to sannan kuma mutum ya rika yin mafarki mai firgitarwa ko kuma mutum ya kasance yana ganin wato dabbobi a cikin baccin nasa kama a ce kyanwa ko kannuka ko kuma ya ganin raƙuma ko ya ganin macizai ko kuma zakuna ko ya ganin irin su dila haka ko beraye da sauran irin su dai haka ko kuma mutum ya kasance idansa bin amma kuma ana jin haƙorinsa ma yana ƙara yana cizon haƙorinsa ko kuma mutum ya rika yin dariya ko ya rika yin kuka ko ya rika yin ihu a cikin baccinsa ko kuma ya kasance mutum idan yana bacci yana nishi mai ƙarfin gaske ko kuma mutum yana cikin baccin amma ga cewa ya tashi ya tashi kawai yana tafiya amma shi bai san yana tafiyar ba wanda yake tare da shi zai ga cewa wannan ai tafiya yake yi kila ma ya fice da cin gida ya tafi kan ciki shi bai sani ba ko kuma mutum ko kuma idan mutum ya ce ai yana ji a cikin baccinsa kamar yana fadowa ne daga sama wato yana mafarkin kamar fadowa daga sama daga wani guri mai nisa to dodo ina alamu ne wanda suke nuna cewa eh lallai akwai alamar aljani a cikin wannan mutum ko kuma mutum ya gan shi a wata makabarta ko a wajen tara shara ko a tafarki wanda hanyar nan ba kowa akan hanyar ya mafarkin ya gan shaka ko kuma ya ga waɗansu mutane da wata irin siffa mai ban tsoro kamar ya ga wato ya gansu kamar tsayinsu ya wuce na yadda ake tsammani ko kuma gajartar ta kai abin mamaki wato ya gansu gajeru duk ko kuma dogaye zalo-zalo hakan nan ko kuma ya ga mutane waɗanda ya kasance ko baƙaƙe ko kuma ya ga waɗansu dai haka halitta hakan nan kamar mutane kamar ba mutane ba to to waɗannan duka irin abubuwan da ake gani wato wannan kamar fa a bacci kenan wato na jin da na ce na faɗake ne a to wannan na bacci ne to na faɗaken kuma shine mutum ya rika jin kamar wato ciwon kai mai tsanani ba kuma tare da wani dalili wanda za a danganta da shi ba ba wani aiki yayi ya gaji ba ba kuma wani ciwo ne a jikinsa wanda sa masa wannan ciwon kan ba wani mura bace ba sanyi bane amma yana fama da ciwon kai kuma duk hanyoyin da za a bi na magance wannan ciwon kai ya ki ya warke ko kuma mutum ya ji cewa shi baya son ma sallah baya son zikiri baya son duk abin da ya shafi ibada ko mutum ya zama cewa ha kawai yana zaune shi gashi a zaune a nan ana magana da shi amma ko hankalinsa yana can a wani gurin ko da yaushe mutum ya zama haka ko kuma ya zama mutum ya zama ko da shi shi baya son zama wato cikin jama'a sai dai san shiru baya son magana shiru shiru ko kai mana magana sai ya maka shiru ko mutum ya ji cewa yana cikin kasala ko kuma ya kasance yana yin farfadiya ko kuma ya kasance ya rika jin ciwo a cikin a wata gaba daga cikin gabobinsa kuma duk irin yadda za a yi a yi maganin maganin ya ƙi wato maganin bai tasiri ba to saboda haka waɗannan suna daga cikin irin alamun waɗanda za a sake tambaya idan duk kai waɗannan ka yi aljanin bai zo ba kuma sannan mutumin nan bai ce yana jin wani abu daga cikin abin da ka tambaye shi ba kuma gashi kayi wannan karatu ko kayi wannan addu'a to sai ka sake bin sa kai masa tambayoyi dan ka gane ɗaya da cikin irin waɗannan abubuwa waɗanda muka faɗa to kuma daga cikin irin alamu idan an ce na farfadiyan ne mutum ya kasance kawai yana ba zato ba tsammani kawai a ga cewa ya faɗi ya kuma suma a tsakiyar hanya ko a gida ko a kowane guri dai abin in ya kama shi to wannan a tabbatar cewa irin wannan yana da farfadiya kenan ko kuma a ga cewa launinsa ya canza ko kuma ka ga kamar wato a cikin idansa waɗansu yana yin wani irin kallo kamar kallon matsoraci ko kuma ka ga cewa ya tsotsunsa ma sun san sandare a ga kuma kamar alamar wani kumfa-kumfa yana fitowa daga bakinsa wani lokacin kuma a ga cewa yana cizon wato harshensa mai yiwa ma ya ciza harshen nasa har ma wato ya gutsire shi ko kuma ya kasance ya rika jin wato hajijiya ko kuma ya kasance ya rika jin kaman wa'yansu abubuwa suna tafiya a cikin jikinsa to duk irin waɗannan wa'yansu alamu ne aka ce na wato na wannan mutum yana da ciwon farfaɗiya a gare shi ko kuma duk wani abu da ya gani hakan nan wato ya rika jin kaman ko jin tsoronsa ya ji dandanan wato wani abin ya firgita shi to to duk irin waɗannan dai suna daga irin waɗannan abubuwan waɗanda mutum a marar lafiya yakan ji na gaba ɗaya kenan to da muka bi a waɗannan alamu akwai wani malami wanda ake cewa wato majadi muhammad ashahadi majadi muhammad ashahadi shine ya bayyana wannan kuma wani abu mamakin shine kusan kowane littafin da ya kaɗa ko kowane littafin ka ɗauko na yanzu ne da na da dai abin da shi ne dai ba ba babu wani sai dai kawai a yau da kullum ta sa kuma ka gano wani abu daban a yau da kullum akan gano wani abu daban wani abun mamaki wanda muka taɓa gani wanda ba mu taɓa gani a cikin waɗannan littafai ba shine akwai daga cikin wata da ake yi mata irin wannan addu'a ga shi aljani ko kuma aljanar ta zo kuma an yi mata irin wannan tambayi an tabbatar aljana ce to amma kuma wani abin mamaki sai kuma ta zama wannan aljanar sai ta zama kuma yar uwarta ce yatta wacce ta mutu shekara biyu ta ma bar mata ma ƴaƴa guda hudu ta rike mata amma kuma gashi kuma ta zo a siffar aljana ta ce ita uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da wannan kuma ta mutu to saboda haka wannan a aljana za a ɗauke ta ko a me za a ɗauke ta gashi ta mutu kuma amma kuma ta ce lalle lalle ita ce an yi juyin duniyan nan ko dai canza suna ta karya take ta ta ce a ita wallahi sun sunanta kenan ta faɗi sunan waccan wato sunan wato yar uwar wannan matar wato Halima to wannan yana da abin mamaki wannan wani abu ne sabo wanda lalle ya kasance kuma mu tashi mu bincike mu gano meye sanadiyar wannan kuma har yanzu matan nan tana nan bata warke ba don kwa saboda wayannan abubuwa din ba su dilta wannan ba su bayani irin waɗannan abubuwa kuma ga aljanan nan tana tare da wani wannan mata kuma ba ta cikin hankalinta kuma ta ce ba za ta fita ba har ma rantsuwa ta kuma ta kuma ta ce kuma yar uwar wannan din ce to ba shakka irin waɗannan su ne kawai irin abubuwan da za a ce ake samun ƙari haka kullum kullum kuma kowane malami yakan yi wato ƙoƙari ne ya bayyana abin da ya fahimta a lokacin da marasa lafiya suke zuwa gare shi to waɗannan dai su ne abin da muka bayyana a yau da fatan cewa allah maɗaukin sarki ya sake ba mu ikon ci gaba da yin waɗannan bayanai kuma an riga an yi bayani kan irin abubuwan da za a yi a samu lafiyar dama kuma an yi an faɗi irin addu'o'i da fatan cewa Allah ubangiji ba mu lafiya ya kuma ba mu zaman lafiya wanda duk suka taimaka wannan shirye sa da ku waɗanda ake ganin su a rubuce da waɗanda ba a ganin su masu kula da injina da kyamara da masu sarrafa hotuna da masu kula da wannan filin dukkan gabaki da shi mai shirye shirin da duk waɗanda suka yi shirin jagora muna fatan cewa Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya biya musu bukatunsu